ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقوي قواتن شابيو وتنزل الهجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرين تقصكم hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan takwas a gregorian kalanda 2021 a wannan shine kasar ɗinmu na 26 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh al'allama a Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala wasu sun ce da bakwai wasu sun ce da takwas wanne ne za mu ɗauka? da takwas ba? to shi za mu ɗauka rasmiyan hukumiyan yau 28 zai ga watan zulhijja Allah ya shirya da mu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun gama da ashartul awwal min shuruti la ilaha illallahu sharaɗi na farko daga cikin shurutu sihhati la ilaha illallah shine al'ilmu almunafi lil jahali ay al'ilmu bi ma'ana la ilaha illallah alladhi yunafi jahalaha aw jahala ma'anaha to kuma mun fara magana akan ash-shartu thani al-yaqinu ay bi ma'ana al-munafi lish-shakki mun ɗan yi tsokaci a kan abin da ake nufi da aliyaƙinu wato sakankancewar musulmi dangane da wannan kalma sai lokaci ya ƙure sai muka tashi a karatu yau za mu tashi kai tsaye kan ayoyin da suka yi magana a kan wato mutum ya zama sakankancacce dangane da wannan kalma kada ya zama yana kwan gaba kwan baya daga lokacin da musulmi ya samu matsala yana kwan gaba kwan baya dangane da wannan kalma wajen karɓarta da ma'anarta da kuma jin cewa za ta tseratar da shi daga azaba da bala'i to in har ya samu wannan matsala na kokonto ya samu matsala na shakka akan haka wannan alama ce daga cikin alamomin da suke nuna wannan mutum zai iya samun tangarɗa a lahira game ga Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ta'ala malam ya ce Allah ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله سندي مؤمني كدي waɗanda kaɗai ake iya kiransu muminai wanda in ba su ba duk wanda ya biyo bayansu wanda bai ɗauki tafarki irin nasu ba ba za a kira shi da mumini ba shine waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya al'imanul jazib imani na yankan shakku wa rasulihi kuma suka yi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sharaɗin abin da zai sa wannan imanin nasu ya inganta domin kowa ka taɓa zai ce ya yi imani da Allah haka ne kowa ka taɓa zai ce ya yi imani da manzan Allah to ya za a yi wannan imanin ya zama tabbatacce ba iya na fatar baki ba sai Allah ya ce thumma lam yartabu sannan kuma ba su yi shakka dangane da imaninsu ba zuciyarsu ba ta kaiwa tana menene komowa zuciyarsu ba ta rawa akan wannan kalma na cewa sun yi imani da Allah yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fastaƙim kama umirta ai fastaƙim alal imani wal islami ka tsaya gyam akan addinin Allah na musulunci da imani an gani fastaƙim kama umirta ka tsayu gyam kar kai raurawa kar ka dinga kwan gaba kwan baya jama'a kuna fahimta sai ce wa man taba ma'aka haka duk wanda ya tuba ya ce ya yi imani irin naka to shi ma ya tsayu jama'a kuna fahimtar magana Allah sai sake cewa wala ta ɗagau kar fa kai ɗagawa kar kai raurawa kar kai gaba kai baya ina fata ana fahimta fastaqim kama umirta shi yasa yayi wa masu kuma istiqama akan imani wanda zuciyarsu ba ta raurawa akai yace innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sun ce ubangijinsu Allah ne sun yarda Allah shine abin bautarsu shine mahalicinsu amma wannan bai isa ba sai sun yi me sun tsayo akan haka kar su dinga raurawa jama'a kuna fahimtar magana thummastaqamu suka tsayu suka dawwama suka doge akan haka Allah ya ce to irin waɗannan mutana tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sassauƙa a kansu lokacin mutuwarsu mala'ikan ma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba Allah ne kaɗai ya san adadinsu ta tanazzalu an gane shi yasa ma ta'un ɗin ta zama guda biyu don a nuna saukar ba guda ɗaya ba ce kuma masu saukar ba mutum ɗaya ba ne ba mala'ika ɗaya ba ne ta tanazzalu alaihimul mala'ika me suke ce musu Allah ta khafu kar ku ji tsoro ba abin da zai same ku kowa ya kwantar da hankalinsa wala tahzanu kar ku yi bakin ciki na fata an fahimta kar ku yi bakin ciki ba takura ba matsala ba tsoro ba bakin ciki wa abishiru bil jannati sannan muna muku albishir da cewa za ku shiga aljanna allati kuntum tu'aduna wanda ake muku alkawarinta ina fata ana fahimta to wannan shine abin da ake so ka yi kaga annabi an gaya mar haka fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqdu innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu mu'mine ma aka gaya musu haka yasa wata rana wani mutum ya zo neman nasiha da wasiya a gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kulli fil islami ƙaulan la as'aluhu anhu ghairaka gaya mun wata magana a cikin addinin Allah ya manzan Allah irin maganar da ba zan je in tambayi wani dangane da ita ba daga kanka na tsaya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce masa qul amantu billahi summastaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka dawwama ka doge ka tsayu akan haka karkararrawa jama'a kuna fahimtar magana qul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah kuma ka tsayu akan wannan maganar karkararrawa ka sami istiqama ka sami tsayuwa da kafafunka to wannan shine ne don haka anan sai Allah ya faɗa mana cikin suratul hujurati ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi lalle muminai su ne waɗanda suka ce sun yi imani da Allah wa rasulihi sannan kuma suka yi imani da annabi Muhammad to wannan kadai bai isa ba tukunna abinda zai cika ta tabbatuwar imaninsu thumma lam yartabu sannan ba su yi shakka ba ba shakka a cikin imaninsu na fata an fahimci magana sannan wajahadu suka yi yaƙi suka ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce bi amwalihim da menene da dukiyoyinsa da dukiyoyinsu sai ce mai kuma wa anfusihim da kuma rayukansu galibi idan Allah maɗaukakin sarki ya zo yana magana a kan ɗaukaka addinin Allah sai ya fara da menene da dukiya maimakon rayi mai wannan yake nuna mana yana nuna mana a ɗebi dukiya a yi aiki don yaɗa addinin Allah kusan yana sama da a ɗauki rayuka a je a zubar da su a kashe su don tsaya addinin Allah yasa Allah yake farawa da menene da maganar dukiya inna Allah ashtara min almu'minina sai ce me eh amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna da dukiya ya fara ko ba da dukiya ya fara ba da ramma da dukiya ya fara Allah ya sayi muminai gaba ɗaya an yi cinikin muminai Allah ya ce nawa ne aka ce kaza ya ce na biya amma me ya fara saya sai Allah ya ce na sayi dukiyarsu sannan na sayi rayukansu menene abin da zan ba su a matsayin ciniki da muka yi da su Allah ya ce bi anna lahumul janna zan ba su menene aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an faman awfa bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi ina fata ana fahimta ya aka yi Allah ya sayi dukiyarsu da rayukansu shine suna yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah to kaga yaƙin da farko da me za kenan za a fara da dukiya tun da ita Allah ya fara cewa ya saya na fata ana fahimta sannan sai menene sai rayuka yasa Allah maɗaukakin sarki da ya zo magana dangane da annabi sai ce lakinin rasulu walladina amanu jahadu bi amwalihim sai ce mai wa sai dai shi wannan annabin namu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi da masu imani sun yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah da Allah ya tashi sai fara cewa da menene da dukiyoyinsu sannan sai ce menene kuma da rayukansu abin takaici da zai baka mamaki sai ka ga yanzu wannan darasin da Allah yake ta bamu a Qur'ani cewa mu yaɗa addinin Allah da dukiyoyinmu yanzu kuma shine abu mafi rauni da al'umma suka fada a cikinsu ba kowane ɗan adam bane Allah ya bashi dukiya ya bashi kuɗi ya bashi matsayi wanda yake iya yagewa ya bayar a yada addinin Allah wallahi tallahi idan kaga yadda ƴan uwanmu abokan zamanmu suke kashe dukiyarsu da menene da kuma abin da suka mallaka don su yada me addininsu kai ka ce ayoyin da aka yi umarni a fitar da dukiya don a yada addini kai ka ce su aka saukewa ba mu ba ka je ka duk wani guri ka yi bincike ka ji ya suke yi wajen hada-hadar dukiya don su yada addininsu da matsayinsu kuna gani kwanan nan wani bidiyo yana ta yaduwa a ƙasar nan cewa wani mutum daga cikin fastoci wani guri ne a yankin abuja ba su da menene masallaci ya rubuta takarda ya aika wa shugaban sanatoci ne ko shugaban wane ne eh shugaban sanatoci ne ko waye ne ko ba ku ga bidiyon ba ne ba ku gani ba binciken ku ne ya kaɗan da kun san mu yan leke-leke ne eh mu leka a ƙur'ani mu leka a hadisi kuma mu leka mu ga mai duniyar mu take ciki ai wallahi kana musulmi dole ka zama haka wallahi in dai musuluncin kake da gaske to idan ka ya zama yana kan duk abin da ke gudana aƙalla idan ba ka da hanyoyi na bibiyar abubuwan da ke gudanuwa a duniyarka aƙalla ko gidan rediyo ɗaya ka zaɓa ka riƙe cewa kullum za ka saurari labarai aƙalla na minti talatin don ka ji mai duniyar ka take ci wallahi dole ka zama haka duniyar wallahi sai da haka in ba haka ba sai a kifar da kai a ta tafiya ka rasa ina aka dosa don baka san me ke gudana a kasar ba baka san me ku gudana a duniyar ka ba wannan ya zama wajibi ga duk musulmi ya zama ya ware akalla ko da gidan rediyo kwaya daya kullum karfe kaza zai ji labarun duniya me duniya take ci ba wai kawai ka zama kawai kai dan jin gidan rediyo bane ba haka muke nufi ba amma ya zama akwai wani abu da ka rike makami na sanin mai duniyar ka take ciki yaya ta ina za a cutar da musulunci ta ina ne don wannan ita ce manufarka na sauraron duk wani labarin duniya kawai kai manufarka ina musulunci ya samu matsala manufarka ina musulunci ya samu ɗaukaka ina fata kuna fahimta amma ba jin cas cas cas da turus turus kawai ai ta kaɗa kiɗa kana jin daɗi ba wannan shine manufar ka ba jama'a kuna fahimtar magana wani mutum ne ga bidiyon sa nan yana ta yaduwa cewa ya ainihin wato je ya rubuta takarda fasto ne ya aika wa ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasar nan da ya taimaka musu da kuɗi suna so su ginawa al'ummar musulmi da suke kusa da su masallaci kuma aka ba da kuɗin kuma ya zo ya gina har aka yi hira da hi aka yi hira da limamin masallacin aka yi hira da waɗanda suke halartar sallah a masallacin ina jin ko bbc ko boa suka ɗora wannan labarin to yanzu abin da kawai za ka tambaya yanzu da allah wai lalata ne ta kai mu ga lalata har a ce wai fasto ne zai nemi taimako a guri a gina wa waɗanda suke da buƙatar masallaci masallaci a gurin ina musulman suke ga matsalar mu kenan to shine sai ka ga kamar ayoyin da aka ce a ciyar da addini da dukiya kai ka ce a kansu aka sauke mu ba a kanmu aka sauke ba kuma Allah da kansa ya shaida cewa kafirai suna ciyar da dukiyarsu don yada addininsu kawai abin da Allah ya faɗa a ƙarshen ayar wanda zai maka daɗi a matsayinka na musulmi shine su ta yi su ta yi Allah ba zai ba su nasara ba amma wallahi suna yi Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lalle waɗanda suke kafirai suna ciyar da dukiyarsu don su tare addinin Allah kar ya yadu kar ya ɗaukaka Allah ya ce fa sayunfiqunaha za su ci gaba da ciyar da ita thumma takunu alaihim hasra sannan daga ƙarshe kuma ta zama asara a kansu thumma yughlabuna kuma daga ƙarshe ai galaba a kansu wallazina kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirta ila jahannama yuhsharuna zuwa ga wutar jahannama za a tattaro su baki daya na fata kuna fahimtar magana to saboda haka babban abin da ake bukata kaga anan sai Allah ya ce bayan ba su shakka akan imanin su da Allah ba ba su shakka akan imanin su da Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama babbar ni'ima ta gaba Allah ya ce wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah irin muminan da suka yi jihadi da dukiyarsu don yada addinin Allah sannan idan ta kacabe kuma tsautsayi ya sa aka idan zama dole sai an gwabza da kafirai to suna iya sadaukar da rayukansu don addinin Allah ya ci gaba da dukiyarsu dama suna yi to amma abin haka bai tsaya iya nan ba sai kafirai suka tsogale su don su hana su addini to sun yarda su sadaukar da rayukansu don addinin Allah ya tsayi an gane magana da kyau ko wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim Allah sai ce ulaika kuma siddiquna kuma sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya cikin menene cikin imaninsu wato duk wanda bai ɗauki wannan tafarkin ba kamar ka ce ƙarya yake a imaninsa waɗanda suka ɗauki wannan tafarkin su ne suke da gaskiya cikin imaninsu an fata an fahimci magana shi yasa ga sharuɗan nan kawai ka kula da su ka yi imani da Allah ka yi imani da manzan Allah sannan baka da shakka akan wannan imanin sannan kana taimakon addini da dukiyarka sannan in ta kacaɓe Allah ya ƙaddara za a gwabza da kafirai to za ka iya sadaukar da ranka a gwabza to waɗannan sharuɗan guda biyar idan ka same su shikenan Allah ya ce kai da gaske kake a cikin imaninka jama'a kun fahimci magana da kyau ko kai da gaske kake a cikin menene a cikin imaninka an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai malam ya ce fashtarata fi sidqi imanihim kaga sai Allah maɗaukakin sarki ya sa sharaɗi dangane da imanin nasu billahi da manzan da Allah wa rasulihi da manzansa kaunuhum lam yartabu kasance wasu ba sa shakka dangane da imanin da suka yi wannan shine sharaɗi na farko da ya kamata kowa ya gane ai lam ya shukku ba sa shakka imaninsu da suka yi da Allah babu shakka a cikin wannan imanin nasu na fata kun fahimci magana shine al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa da yazo yana magana dangane da al- da wannan aya sai ke cewa qauluhu ta'ala fadin Allah da yayi cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ay sadaqu wa lam yashukku wa haqqaqu zalika bil jihad wal a'malis salihat sun gaskata haka sun tabbatar da haka sun kuma yi ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar jihadi da dukiya da rayuka da kuma ayyukan arziki sai Allah ya ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya ai fi imanihim su ne masu gaskiya a cikin imaninsu laman aslama kaufal qatili ba wai wanda ya musulunta kawai don yana tsoron kar a kashe shi ba waraja alkasabi ko kuma ya musulunta kawai don yana ga za a samu kuɗi a musulunci ba falamma nazalat halafal arabu annahum mu'minuna fi sirri wal alaniya wa kadhabu fa nazalat lokacin da wannan aya ta sauka sai larabawa suka dinga miƙewa wannan ya ce wallahi na yi imani wannan ya ce wallahi na yi imani sai Allah ya ce qul atu'allimuna allaha bidinikum Allah ne za ku gaya wa addinin ku ai shi Allah shi zai bada shaida akan ku cewa menene ku masu imani ba za ku gaya wa Allah imanin ku ba da ba ku fahimci magana ai allazi antum alaihi wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in ali yasa a wata aya ce qalat al a'rabu amanna larabawa suka dinga miƙewa suka ce mun yi imani sai Allah ya ce kullam tu'minu ku ce a'a ba ku imani wa walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imana fi qulubikum ku ce dai mun musulunta amma har yanzu imani bai riga ya shiga menene ba zukatan ku ba an gane magana da kyau ku Allah ya shirye da mu na an anfusahum bi amwalihim ko da anfusahum ya fara ko waccan ce ta lakinin rasulu wallazina amanu jahadu bi amwali to in ka hada su da wannan kaga ga watar ayar ga wannan jazakumullahu khairan an gane magana da kyau ko to shine yake cewa ai lam yashukku fa ammal murtabu amma wanda yake da shakka cikin imaninsa fa huwa minal munafiqina wannan yana daga cikin suwaye munafikai saboda yana shakka shine muka faɗa muku munafurci mummunan abu ne domin shi matsalar munafurci wai shi munafiki ba zai tura kafafunsa gaba ɗaya a cikin musulunci ba ya raba ne yana musulunci yana kafurci in musulunci ne gaskiya to dama kafarsa ɗaya na ciki don haka da shi za a tafi in kafurci ne gaskiya na ma ɗaya kafar tana ciki don haka da shi za a tafi wai shi Allah zai wayo da dabara Allah ya kiyaye shine yake cewa fa huwa minal munafiqina ay alladhina qala Allahu fihim irin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da su a cikin suratu tauba ya rahamukallah ya ce inna ma ya sta'azinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ka sani cewa waɗanda suke neman izininka su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da mai ba kuma da ranar ƙarshe sai ce wartabat qulubuhum zukatansu suna cikin menene shakka da kokwanto ba su yadda ba fahim su fi raibihim a cikin shakkarsu ya taraddaduna suna kaiwa suna ne komowa ya taraddaduna a taraddud kaiwa da komowa ka ƙi tsayawa guri ɗaya kana tunanin to abin nan dai an ce dai mu yi to gaskiya ne dai to bari dai mu yi dai kar mu yi kuma a zo a samu matsala na fata an fahimta to wallahi duk wanda yake wa musulunci irin wannan ko wallahi tallahi ba mumini bane ba mumini bane jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka wannan shine abin da ake bukatar duk abin da mutum zai yi ya ainihin wato sami ya kini in dai dangane da ubangijinsa ne subhanahu wata'ala wannan ya zo a cikin suratul tauba aya ta 45 da haka sai malam yace fala imana liman qala ha shakkan murtaban ba imani na hakika ga wanda ya furta kalmar shahada yana mai cike da shakka da kokwanto walau qala ha bi adadil anfasi koda ya faɗe ta adadin numfashin da yayi a duniya yanzu da Allah ina waye likita da Allah anan wanda ya san likita ne da Allah ya daga hannu wata tambaya zan yi dan mu karu likita eh ko ɗalibin likita wanda zai iya bayani eh a kai duk tare nan ba likita yanzu idan malam ya ɗungire ya za a yi kenan jama'a ya dai a tafi asibiti ko eh to ai ya kamata a sami mai bamu first aid ai ko yawwa wanda zai fara ba da taimakon gaggawa kafin a isa can asalin tushen inda matsalar take na'am eh subhanallah Allah sarki to kaga tsatsayi ko muna maganan ba likita a kullum muna tare da likita sai dai wannan satin ya samu matsala na me na hatsari muna addu'a Allah ya bashi lafiya to dama tambayar da nake so ne wa likita shine numfashin dan adam a rana sau nawa yake hurawa sau nawa yake zuka a yini daya ko akwai wanda zai ba mu amsa eh sai likita na ya taɓa bayani da kun ji malam sadiq famasi ya taɓa bayani ba ku rike ba duk kun tuwo a kayi eh eh sai dai a tambayo mana akaramakallah sheik gogul ko sheik gogul shi yanzu nan zai ma bayani har ma ya kara ma wasu bayanan ma daban eh yawwa to za dai su yi analysis ba lallai bane su iya faɗa a ana iya ganewa ma da mutala yi za a iya ganewa adadin numfashin mutum a yi ne eh yi ma da zai iya ba da labari yawwa ai yan kan muke so mu sani ai yace yace malam sadi ya taɓa bayani cewa sau dubu ɗari da ashirin da yan kai to ai yan kan muke so mu sani muna so mu san haƙiƙanin adadin ne to abin da yasa nake so mu san adadin kun ga yanzu malam ya ce idan dai kana shakka akan kalmar shahada to ko da kana faɗinta sau adadin numfashinka to ba za ta ma amfani ba to yanzu sanin adadin numfashi ai zai taimaka mu gane sau adadin nawa za ka furta kalmar shahadar ko to amma kuma tare da wannan adadin ba za ta yi ma amfani ba yanzu to mun ɗauki maganar malam cewa sau dubu ɗari uku da ashirin to yanzu fa abin da ake magana sau dubu ɗari da ashirin to yanzu fa abin da ake magana in za ka furta kalmar shahada sau dubu ɗari da ashirin matuƙar kana da shakka da kokonto a kai kana tunanin anya to an ce dai mai sallan nan ni dai ina yin sallan nan ne dai kar dai a ce dai mutum baya yi amma anya wannan sallar za ta kubutar da mu kuwa to in za ka furta kalmar shahada sau wannan adadin matukar kana da irin wannan shakkar dangane da addininka walla ba za ka shiga aljanna ba darasin ya fito to shine abin da muke bukata saboda haka ba wai yawan furta ta ake bukata ba a'a fahimtar ma'anarta da yarda da ita da aiki da ita wannan shine abin da kullum muke nanatawa yawan furtata ba shine bukata ba in ka ga dama kar ka furta sau ɗaya ko sau biyu ko sau goma a yini amma ya zama iliminta da fahimtar abin da take kunshe da shi ya ratsa zuciyarka wallah za ka samu rahamar Allah da izinin Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau amma a yini bai wuce sau goma ka faɗe ta ba ko sau ashirin wannan ba matsala ba ne amma fahimtarta da aiki da ma'anar da ke kunshi a cikinta ya shiga zuciyarka wala ka yi rabo da izinin Allah kun gane maganar jama'a Allah ya ganar da mu baki daya ya shiryar da mu da ni da ku baki daya shine yake cewa fahum fi raibihim su a cikin kokonton su da shakkar su ya taraddaduna suna kaiwa suna komowa Allah ya ce fala imana malam ya ce fala imana liman qala ha shakkan murtaba babu imani cikakke tabbataccen imani ga mutumin da duk ya ainihin wato furta ta yana mai shakka yana mai kokonto walau qada qala ha bi adalil anfasi koda ko ya faɗe ta da adadin menene numfashi walau saraka biha kai da zai kwarma ihu da kalmar shahada hatta yusmi a jami'an nasa har duk duniya kowa sai ya ji ya ce la ilaha illallah duniya muna da adadin mutum nawa yanzu a duniya biliyan nawa biliyan tara aka ce ko da miliyan nawa da wasu miliyoyi ko to a ce ka kwarma kalman shahada duk mutane biliyan tara da miliyan ɗari nawa da waye kowa ya ji ka ka faɗa matukar kana da shakka a kai wallahi tallahi ba za ta ma amfani ba akwai hatsari ko babu akwai hatsari saboda haka kowa ya sakankance da wannan kalma ya daina kokonto ya daina tunanin za ta mar amfani ko ba za ta mar amfani ba ya daina tunanin cewa za ta tseratar da shi daga wuta ko ba za ta tseratar da shi ba ai annabi muhammadu ya faɗa mana nan gaba za a zo a wayi gari kafin duniya ta tashi za a wayi gari mutanen da suke musulmai a wancan lokaci babu abin da suke yi na addini sai kalmar shahada da suka rike da ma'anarta za mu zo hadisi yana can gaba har sahabbai suka tambayi manzon Allah wa ma za tamfa'u bihim to kuma menene la ilaha illallah za ta musu amfani sai manzo Allah ya ce tunjihim minan nari wannan kalma duk da ba sa yin duk wani abu na musulunci iya ita kaɗai suka riƙe kuma suka yadda da ma'anarta za ta tsiratar da su daga wutar jahannam kun fahimci magana da kyau ko tunjihim minan to dama me ake nema an je lahira jama'a a tsira daga wuta in an tsira daga wata kuma ina za a shiga shi kenan dama bukatar kenan duk wannan abin da muke jama'a wallahi tallahi fatan mu shine gobe kiyama kar mu shiga wuta mu shiga kuma ina aljanna to in dai mun samu wannan to komai ma mu rasa shi wallahi a duniyan nan jama'a kun fahimci magana to wannan shine saboda haka su a zo a waye gari ba abin da suke yi na musulunci in ma an ce musu akwai wata akwai sallah sai ce to lalle mun ji kakanninmu shekaru 150 da suka wuce zuwa 100 akwai wata ibada da suke mai suna sallah amma mu san ya ake yi ba ba ma santa ba amma dai mu musulmai ne muna nan kan addinin iyayenmu musulunci kalmar shahadar nan mun yadda da ita mun yadda da duk abin da ke kunshi a cikin kuma muna da tabbacin za ta tsayar da mu daga azaba malam akwai kallo a duniyan nan nan gaba kaɗan ya sa mu Allah ya sa mu mutu masu imani kafin wannan lokaci eh kullum ka zo za ka ce karka ce Allah ya kashe mu kafin lokacin mm in zai kashe ka ya kashe ka da menene yawwa da imani amma in ka in ka mutu ba imani ai matsala ta faru ai yawwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mumini ya dinga fatan mutuwa la ya tamanna yanna ahadukumul maut kada wani ku ya dinga fatan mutuwa sai ya ce wa in kana labudda falyaqul amma in ya zama ba makawa duniya ta ishe ka bala'o'in duniya sun yi yawa ko kuma ba ka da lafiya jinya kai baka mutu ba kai baka rayu ba kullun ciwo sai karuwa kuma kai baka mutu ba to manzo Allah ya ce fal yaqul mutun ya ce Allahumma ahayni idza kanat al hayatu khairan li ya Allah ka rayar da ni idan rayuwa ta ita ne menene alheri wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li haka idan kuma mutuwa ta ita ne alheri to Allah ka kashe to kaga anan sai annabi ya ce duk wanda ya same ka cikin biyun nan to ka sakankance shi ne alherin naka kai in Allah ya ci gaba da rayar da kai bai kashe ka ba to wataƙila rayuwarka za ta zama to mai amfani me ya amfaninta shine za a wayi gari kame ka tashi ka rayu da kana da wasu kusakuran da in ka mutu a kansu wuta za ka tafi to rayuwarka sai ya zama in ka miƙe sai ka me sai ka gyara waɗannan kusakuran sai ka mutu sai kuma ka shiga aljanna ko kuma ya zama mutuwar ta same ka sai ya zama lalle yanzu da kake jinyan nan inda za ka mutu kai ɗan aljanna ne amma cikin ilimin Allah na gaibi idan ya tada kai to kuma za ka jangwalo wa kanka wata masifa da bala'i har ka zo ka shiga wuta sai Allah ya ce to bari in kashe ka dan ka tafi aljanna kar ka tashi ka sake jangwalo wa kanka fitina jama'a kun fahimci maganar da kyau to haka al'amarin yake Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu shine yake cewa ko da zai jiyar da gaba ɗayan mutane duk duniya ya jiyar da su wannan kalma ta la ilaha illallah matukar bai sakankance ya amince da ita ba to lalle ba za ta masa amfani ba wa akhraja ahmad wa muslim imamu ahmad da imamu muslim ya fitar da hadisi min ruwayati abi hurairata daga ruwayar sahabi abi huraira abdurrahman ibnu sakar ad-dausi Allah ya kara masa aminci da yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa in ji abu huraira yace ashhadu an la ilaha illallah ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama na yarda na amince na shaida babu abun bauta da gaskiya sai waye sai Allah wa anni rasulullahi kuma na yarda ni annabi muhammadu ni din ni manzan Allah rigiji gabji wato kalmar shahadar shi kansa annabi sai ya ce ya yarda shi din shi annabi muhammadu ne an gane maganar da ke ku e, shi ya yarda Allah ya aiko shi zuwa ga mutane don ya karantar da su addinin Allah dole sai ya yarda da haka shi ma to don Allah jama'a idan hatta manzan Allah ba a ɗauke wa ƙafa ba ba a ɗaga wa ƙafa ba sai ya ce ni manzan Allah ne to da Allah wa ya rage kuma ba wanda ya rage wanda haka in za ka zage wallahi gara ka zage shi ne aliyu marwan Zariya Allah ya masa rahama yake cewa ‘yan uwa ku mu bar sakewa kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa’ wanda wai shi dan daɗewa ga zato ba zahi lahira ba ya ce ya yi makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai ya zo da dubun larura shi faɗa ba za ta karɓuwa ba ina fata an fahimci magana sai ya zo da dubun larura amma ba za a karɓe ta ba saboda me wai jin zai jima a duniya ya sa bai damu da gyara al'amuran menene ɗinsa ba addininsa ba ya ce mai tuƙe masa hanzarinsa ta katse tsararrakinsa jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta yi ɓari bai zauna duniya ba ko ba haka bane jama'a wato mai tuƙe masa hanzarinsa abin da ke tike masa hanzari ya katse tsararrakinsa ya katse duk wani tsare-tsaren da ya shirya zai yi a duniyan nan mutuwa kenan jama'a ya ce jinjiri a cikin uwashi ka duba jinjiri fa a cikin cikin mahaifiyarsa har an kai matakin busa masa menene rai kamar yadda annabi ya faɗi matakai kusan guda uku ko hudu da ɗan adam zai tsinci kansa yana ɗigon mani ya zama menene gudan jini ya dawo menene gudan tsoka sannan ya menene a hura masa rai ko to yana mataki na ƙarshe wanda daga nan saura bai wuce kwanaki a haife shi ba amma sai Allah ya tura mala'ika ya ce ka gaya masa kwanansa ya ƙare don haka ya dawo gurin mu ka duba irin wannan mana da haka shi daga can kawai an shaƙe shi kawai ya tafi sai dai uwar ta ɓaro shi babu rai shi kwanakinsa ya kare dama kwata-kwata bai wuce kwana arba'in sau uku nan da Allah ya ɗeba mara amma kai yanzu ka shekara arba'in ko ba haka ba ne amma ka ƙi ka lura da menene kake ciki ka gyara ayyukan me amfanin rayuwarka me amfanin rayuwarka shi wancan jinjiri ne a cikin mahaifiyarsa amma saboda me saboda Allah bai ɗeba masa wani abu mai yawa ba lokaci guda Allah ya shaƙe ya tafi lafi lahira kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗeba maka rayuwa mai tsawo tara ashirin talatin arba'in hamsin sittin wani har saba'in wani haɗari amma duk da haka bai yi amfani da wannan shekarun wajen gyara aikace-aikacensa na gamuwarsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala na fata an fahimta aka yi ce wallahi yan uwa kun bar sakewa kun ga girman annabawa an kira su zuwa kushewa wanda wai shi dan dadewa ga zato ba zahi lahira ba yayi makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya bace da rashin basira sai ya zo da dubun larura shi faɗi ba za ta karbuwa ba mai tuke masa hanzarinsa ta katse tsararrakinsa jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta yi bari bai zauna duniya ba Allah ya shirye da mu ya datar da mu ya sa aljanna ta zamanto makoma gare mu da haka manzo Allah ya ce ni nayi imani da Allah ashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah kuma ni na yarda na yi imani na shaida ni annabi Muhammadu ni manzon Allah ne sai manzan Allah ya ce kuma a ƙarshe ya ce la yalqallaha bihima abdun babu mutumin da zai haɗu da wannan kalmomi guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah annabi muhammadu ce ba mutumin da zai haɗu da Allah da wannan kalmomi guda biyu ghaira shakin ba tare da yana mai ba shakka ba shine muhallin shahidin darasinmu kenan ka cire duk wata kokonto akan wannan kalma da duk wata shakka ka cire ta akan wannan kalma na fata an fahimta ba tare da yana shakka ba fihima a cikin waɗannan kalmomi guda biyu gaba ɗaya illa da khalal janna manzan Allah ya ce wallahi face sai Allah ya shigar da ke aljanna matukar ka gamu da Allah da waɗannan kalmomi ba kokonto manzan Allah ya ce ka shiga aljanna an gama wannan hadisi imam muslim da imam ahmad suka rawaito su Allah ya haɗa mu da su a aljanna وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره har ilau yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace mallaki ta min wara'i hazal jidar az hazal ha'id duk mutumin da ka gamu da shi a bayan wannan katanga ya shahadu Allah ilaha illallah ko yana shaida babu bautawa da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha kaji magana da muka faɗa da zuhu ka zamo da yaqini mustaiqinan biha ya sakankance da ita ya samu yaƙini a kanta ba shi da kokonto ko wata damuwa ya yarda kalmar shahada ita ce tudun natsira yana aiki da wannan na fata an fahimta mustaiqinan biha qalbuhu yace fa bashirhu bil janna kai masa albishir da cewa dan menene dan aljanna ne imam muslim hima rawaito wannan hadisi to kaga sai malam yace fashtarada fi dukhuli qa'ili hal janna sai annabi ya sharɗanta shigar mai faɗatta aljanna an ya kuna mustaiqinan ya zamanto ya mai sakankance da ita ya amince da ita ya yarda da ita baya shakka jama'a kuna fahimtar magana da kyau abin mamaki sai kaga idan wani abu ya taso sai ka ji wani daga cikin mutane wanda suke riya musulmai ne sai su dinga cewa wai a daina ta da hankali akan al'amarin addini nan jama'a da mu fa da su duka lalube muke cikin duhu ba haka suke faɗa ba haka wannan magana ai haka ya faɗa ko eh haka ya faɗa mu ba mu muka faɗa ba lalube ake hamama shi ne yake lalube mu ba mu kan wallahi akan tabbas muke eh mu akan yaqini muke ba wani kokonto ko shakka ko lalibe wallahi muna da yaqinin matukar mutum ya rike wannan kalma ya aiki da ita da ma'anarta wallahi zai shiga aljanna wannan kan muna da tabbas akai ba wani maganar lalibe kuma wallahi muna da yaqinin duk wanda ya bi wancan layi ko ya ƙi yabi wannan da muke magana akai kai kuma ya mutu a kansa wallahi tallahi wuta zai tafi kuma idan ya shiga ba zai fita ba akwai wanda yake da shakka akan wannan babu Allah ya shirya da da haka yace fashtar da fi dukhuli qa'ili hal janna sai ya zamanto manzan Allah ya sharɗanta wato sharaɗin shigar aljanna ga wanda ya furta ta an yakuna mustaqinan biha qalbuhu ya zama zuciyarsa ta sakankance da ita ba kwanto a ransa ko ghaira shakin baya shakka fiha a cikinta wa izanta wa izalta qashartu wa izanta fashartu in tafal mashrutu idan kwa sharadi ya gushe ko ya kauce to abin da aka sharɗanta maka yiwuwar samayami ya kauce haka duk mutumin da ya sa shakka a ransa dangane da musulunci dangane da ƙur'ani dangane da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da samuwar allah dangane da azabar wuta dangane da samun aljanna kana kokwantan abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba haka abin yake ko ba haka ba kai dai anya wannan lamari dai kaza kaza kaza wallahi kana samun wannan ka samu tangarda a imaninka wallahi tallahi ka samu tangarda kuma tangardar da ta wuce a lodo wa roka kres-kres ɗin ƙoyi kuma ta bi ta cikin kunyar gona Allah akwai tangarda ko babu za a isa lafiya zai yi wahala ai nike su za ta yi gaba ɗaya billahi lizi haka ne ko ba haka ba sai dai a ga ruwan ƙoyi yana ɗiga tana tafiya amma duk sun rugurguje sun faffashe to na rantse da Allah tangarɗar da mutumin da ke shakka akan addini zai shiga ya fa hatsari dangane da tangarɗar da rokar da ta lodo ƙoyi jama'a ta kuma bi cikin gona akan kunya take tafiya ta yi gatab gatab gatab gatab kai ka san dai ba za a isa lafiya ba to Allah kai ma ba za ka haɗa Allah lafiya ba Allah ya shirye da mu ya datar da mu ya kuma sa mu gane da haka yake cewa a idan sharaɗi ya koru to abin da aka sharɗanta ma ya koru da haka fala ya dukulul jannata ba mutumin da zai shiga aljanna illa man kana muqinan biha qalbuhu sai wanda ya zama zuciyarsa ta mi sakankance da ita fa haza huwa shartu sani malam ibn rasulan ya ce wannan shine sharaɗi na biyu na kalmar shahada don allah jama'a yadda muke bayanan nan dalla-dalla filla-filla darasi kamar na 'yan firamare a faɗa a nanata a maimaita ka yi ƙoƙari in ma ba za ka bi littafin ba ka dinga samun kasaɗin ka sake maimaita ji ka sake maimaita ji ka sake maimaita ji ka fahimci abin da ake faɗa wallahi ina gaya muku na rantse da Allah musulmi ba shi da gatan da ya wuce kalmar shahada duk wannan abin na duniya da kuke gani wallahi hayaniya ne ku kuma yarda tukunna ku lura da yadda duniyar yanzu take ciki jiya hudubar da sani umar rijiyar lemu mutum in mutane sun ji da ke ni nakan bibiye shi ina bibiyar hudubobinsa da laktocinsa da karatuttukansa ya yi magana dangane da irin miyagun aƙidu da ake bazamowa al'ummar musulmi a duniyar nan irin ra'ayoyi na kafirci ƙarara da yake bujurowa al'ummar musulmi ƙungiyoyi na ta'addanci mutane marasa mutunci al'umma ta zama wata cikin haira wannan ya fito da kaza wannan ya fito da kaza sai ana cikin matsala kaza sai wane danno kaza sai ana cikin matsala kaza sai wane ya fito da kaza kuma wani abin da ya kamata a bashi muhimmanci sai ka ba shi ake ba muhimmanci ba ga wani abu daban wanda ake ba muhimmanci wanda ba shi da muhimmanci shi ake ba muhimmanci yanzu ku ɗauki matsalar sunday obobbo ne ko waye ne eh yawwa da jaridar sahara yanzu ko kun san wai kotu ta fito ta ce kar a kuskura a kama sunday ko ba ku da wannan labarin wani lafiyan ku kuwa da wanne za mu ji mu ji da wancan kuma mu ji da wannan ba ku da wannan labarin eh cewa abin nan an wanke shi kar a kuskura a kama shi mutumin da aka zo aka kwatanta da irin wannan abun jama'a cewa guduwarsa wai daidai yake da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina amma kaji an fito an wanke shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku abba kyari don allah laifin da abba kyari ya yi ya kai laifin namji kanu ya kai laifin sunday obobbo ne ko waye ne amma ka duba yanzu yadda aka yi ca a kan waye abba kyari ca an suspendin nasa an yi wane ne an yi wane ne wanda idan ka bi rekod na abba kyarin nan an ce a yanzu a najeriya masana suka ce babu mutumin da ɗan sanda ne a matsayinsa na abba kyari wanda ya yi aiki irin na abba kyari akwai 'yan yahu nan ba ɗaya a duniya 'yan yahu madamfara wanda abba kyari ya kama su nan ba ɗaya a duniya duk duniya an rasa wanda zai kama su amma wallahi mutumin nan san da ya kamo su akwai kidnappers nan ba ɗaya a kidnapping a duniyan nan abba kyari ya yi sanadin kamo su to shi musulunci har kullum yana takadimul hasanati ala sayyi'ati idan mutum yana da kyawawa kuma kyawawan nan suna da yawa to in ya samu mummuna guda ɗaya bai kamata a yi masa muƙaddara abin da ake zargin abba kyari ya faru muƙaddara haka yanzu ashe mutum irin abba kyari bai kamata a tsaunar da shi a masa faɗa a nuna masa manyansa da shugabanninsa su ja kunnensa su ce ya mai da hankali akan aikin da yake yi ya bar wannan hayaniyar ba idan ma wannan zargin ya tabbata tunda akwai lauje cikin naɗi cikin zarge-zargen mutum ne wanda yake faɗa da 'yan ta'adda jama'a yake faɗa da ɓarayi yake faɗa da kidnappers sai kuma aka zo aka samu wani daga cikin ɓarayin nan ya ce yana da alaƙa da yana tura mar kuɗi anya bai kamata a yi bincike akan wannan abun ba eh ka gani su FBI din kansu hukumar tsaro ta Amurka gaba ɗaya wanda ita ce namba ɗaya a duniya ta fito ta wanke ta ce ita bata ga wani abu na matsala tattare da shi ba kawai wannan mutumin ya kama sunansa ne a cikin rugun tsumin mutanen da yake ambata cewa suna da alaka to sai ka ga abin da ya kamata yanzu irin namdi kanu wai yanzu namdi kanu wanda har ya kai ya zama kamar gwamnati a najeriya bugo waya faye-faye cewa al'umma sakar kowa ya fita yau akwai wanda ya fita a ranar babu yanzu wannan me yake nuna maka bai ka zama kamar shugaba ba kamar wata hukuma amma irin wannan a bashi har ana tunanin cewa kar a hukunta shi har ana tunanin yana da yanci ya yi abin da ya ga dama irin wannan mai laifin amma sai ga irin su abba kyari wanda su suke kama masu laifi matsala guda ɗaya ko guda biyu tana nema ta yi damejin su a cikin aikin ɗan sanda ko wani a makamancin haka wanda suke ƙoƙarin kare mutuncin ƙasa Allah ya saka da Fadala Jalungu na ga rubutun da ya yi dangane da abba kyari ya faɗi maganganu masu kyau ya ce wallahi babu labarin da yake zuwa mana dangane da abba kyari in ba alheri ba an gane magana da kyau ko mun samu labarbaru na alheri dangane da shi saboda haka muna masa kyakkyawan fata da kyakkyawan zato kuma muna ji a jikinmu cewa waɗannan abubuwan da ake zargin sa ba gaskiya ba ne ba doktan ilimi kenan doktan hankali da sanin ya kamata an gane magana da kyau ko tare da cewa akwai magana da malam musa yusuf asadu sunna ya yi a kan matsalar abba kyari kusan minti goma sha tara ya yi yana magana ni ma wannan magana ina kanta shine nan gaba jama'a wallahi mun daina fitowa mu ba wa mutum kariya idan ya masa matsala ta same shi a ofis ɗinsa ko kuma a wani al'amarinsa na rayuwarsa ko a harkar aikinsa sai idan muna da rekod ɗinsa na me yake wa addinin Allah da al'ummar musulmi wallahi wannan maganar da malam Musa Yusuf Asadu suna ya faɗa na rantse da Allah nima a kanta nake ya ce domin za ka ga mutum ba ruwansa da addinin Allah ba ruwansa da al'ummar musulmi ba ruwansa da higa harkokinsu da samar musu abubuwa na walwala da more rayuwa da gina addininsu amma daga matsala ta tahi sai a ga ana salaktin ɗin manya-manyan malamai na ƙasa wanda ana jin su sai a ga ana buga musu ana cewa to kusawa na fa addu'a ya shiga matsala gaskiya ne amma fa bai san da kai ba san da wannan matsala ta same shi kuna da matsaloli na addini da yawa bai taba shiga ba sai da wannan matsalar ta me malam musa yusuf asad suna sai ba da misali bai kama suna ba ya ce akwai wani babba a ƙasar nan ya ce da ya shiga matsala aka kira su malam malam da allah a sa shi a addu'a wannan bawan allah ne mutumin kirki ne yana kaza yana kaza wayi wayi wayi sai ce to babu matsala in allah da za mu masa addu'a allah ya fitar da shi amma ga shawara shawara ita ce akwai wasu marayu da muka ɗauki karatunsu suna karatu muka ɗauki nauyin karatunsu suna karatu a jami'a to kun san gwamnatin jihar kaduna ta banka wa jami'o'i kuɗi ta yadda in ba ɗan wana da wana da wanta ba ba za su iya karatun ba sai malam ya ce to mu yanzu irin wannan ƙare-ƙaren kuɗin da aka yi abin ya fi ƙarfin mu iya ɗaukar koda mutum ɗaya ko biyu ne amma marayun nan yanzu suna final yaɗinsu suna abin nan na ƙarshe yanzu rashin biyan wannan kuɗin zai iya sa karatunsu ya samu damuwa don haka tun da shi yanzu ya shiga damuwa to ya fitar da wasu daga damuwa ya yi tawassuli da wannan shi ma Allah ya fitar da shi daga damuwa wallahi malam ya ce wallahi tun daga ranar da ya ba da wannan shawara a haka da wanda ya bugo masa waya ya ce a sa na addu'a da shi ɗin da suka yi waya da ke har ranar ba wanda ya ƙara ɗaukar wayar shi to ba ga irinta ba kun ga matsalar mutanenmu kenan su dai ba za su yi muku ba sai dai in sun shiga damuwa to sun san inda malamai suke dama muna kallon hudubobin wani dama muna kallon darussan wani ai yana da followers kaza mutum ne mai jama'a ku buga masa waya ku ce sama addu'a ka ji munafukan ƙarya munafukan banza munafukan wafi to tare da haka muna kan wannan aƙidar amma wallahi jama'a ba daidai ba ne ko muna ganin a ci mutuncin wani a ci zarafin wani a nemi tozarta wani mai shi wannan ba daidai ba ne amma wallahi muna nan akan wannan bayanin da malam musa yusuf asadu suna yi nima a kansa nake ba ruwana da kai tun da kai ma ba ruwanka da ni kawai shi ne idan na ɗaga ka na auna ka naga cewa kana da ta cewa a musulunci kana taimakon addini to baka da bukatar ma sai ka buga mun waya ka ce in saka ka addu'a jama'a haka ne ko ba haka ba wallahi baka da bukata haka kawai zaka ji na kama sunanka na ce jama'a ku sanya wana addu'a kuma mu faɗa alkhairanka da yawa wanda mutane suka sani da wanda ma ba su sani ba mu ce wannan shine dalilin mu dan cewa a saka wana addu'a amma ba ruwanka da musulunci ba ruwanka da musulmai yan uwanka ba ruwanka da kowa sai idan ta kacaɓe ma ne sannan ka neme mu a waya wallahi ƙarya kake ba za mu sake ba in ma min ya ada to astaghfirullah allazi man la ilaha illa huwa alhayyul qayyum amma wallahi yanzu ba za mu sake yi ba kowaye ne yake so mu shiga cikin lamarin sa to ya nuna mana me yayi wa addinin Allah me yayi wa al'ummar musulmi a Najeriya kuna gani al'ummar mu ne da manyan mu suke rike da mukaman nan a ƙasar nan amma ku duba yadda al'ummar mu take ta kuka mana duk wani abin da ake bukata na walwalar al'ummar musulmi na samun aikin al'ummar musulmi na fitar da su daga matsaloli gaba ɗaya ya gagara samuwa sun je sun taru a abuja ba su da aiki sai kansu da matansu da 'ya'yansu wasu ma wallahi mana za a ga cewa suna da addini amma wallahi waɗanda suke taimako su ne 'ya'yansu wane da wane da wane da wane da wane ana ƙarawa masu ƙarfi ƙarfi ka cewa in kana so wane saurare ka to ka je ka wane mar magana wai kai yanzu a mutuncinka na malami na addini baka isa ba ka je ka ce ai wasu wane kaza a taimaki su wane kai baka isa ya saurare ka ba sai fa idan wane babba yana ganin sa babba a matsayin iri nasa a nan ne wai zai iya sauraron ka sannan ya ce ai maka kaza wannan wani irin lalacewa ne jama'a oh da haka wannan flashin ne eh ai 2023 tana nan tafe eh yanzu dai muna 2021 getting to 2022 wallahi kowa ya shafa wa kansa ruwa na rantse da Allah ba za mu sake yin jijiyar wuya akan kowa ba sai mun san menene sikelin sa na addini da al'ummarsa wannan shine gaskiyar magana ma haka kawai zato kawai da tsammani media kawai ta yaya ta kama zo mai ta kururuwa a kanka wallahi wannan ta kare Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh